أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله زامو دورا كراتم من ولا لتاشي نداليا زامو تاشي شافي عشرين har yanzu Malam Nasiru yana gaya maka shi Alhassan al-Yusi yana gaya maka cewa duk abin da kake nema a rayuwa to ka tashi ka ware ka yi da gaske ka neme shi kar ka yadda ka kwanta a gida kar ka yadda ka kwanta a gida ka ce muna son kuɗi muna son kuɗi muna son kuɗi a tashi ka ware ka nema kar ka yadda ka kwanta a gida muna son karatu muna son karatu a sai an nemo yace wasu kulaula bisat bin umana bin umana larma rashifat bi a kasar garba sagar sagar muhannadi wasu ku shi aswaki laula bisat da ya zauna bin umana a gurin da ake kiransa nu'man wani kwari ne da yake da yawan aswaki eh wani kwari ne da yake da yawan asuwaki. To da a ce ya zauna a wannan gurin da ake kiransa nu'uma ne, e, shi ma nu'uma ne e, ba nu'uma na ba bi nu'uma ne. Da ya zauna a wannan gurin da ake kiransa nu'uma na, lamara shifat da bai tsotsi sagara muhannadi wushiriyar ‘yan mata ba, bi akasal garbi a yamma mafi nisa. Shi wannan aswaki. shi wannan gurin nu'umanin wani kwari ne wanda yake da yawan aswaki to in a gurin ne aswakin ba shi da daraja inda duk ko ina ma gashi amma idan aswakin aka fita da shi ba aka cire shi aka tafi da shi can wani guri to sai aswakin ya zama yana da daraja to ko gari ne in ya zamto akwai yawan malamai kowa malam kowa malam to sai malaman su zama ba su da daraja amma in aka tafi wani guri wanda ba su da malaman sosai to sai ga sun fi ganin darajar malaman. To, wannan kuma duk da baka misalin cewa da a ce asuwaki ya zauna a wannan gurin da ake kiransa na umanin ɗin, bai tashi ya fita wani gurin ba, to da bai samu darajar da da bai samu wannan gurin darajar bai samu ba shine wasuku shi asuwaki lau labisa da ya zauna bini umanin a wani gurin da ake kiransa Nu'mani. Lamara Shifat da bai tsotsi sagara wushiriyar Muhannadi ‘yan mata ba bi akasal garbi a akasal garbi yamma mafi nisa. To a ce da asuwaki ya zauna a yadda yake da ‘yan mata ba su siye shi suna ta suna ta suna ta suna ta gogen bakin su da suna goge bakin su da shi ba. kaga cewa asuwaki barin yadda yake da ya tafi wani guri sai zama mai daraja a yadda yake gashi nan sai ka karya amma an tafi da shi can wani guri ya zama dukiya ya zama kuɗi to haka mutum yake duk abin da ya ware ya nema ya je yadda ya kamata ya nema abin to sai ya zama mai daraja eh shine da asuwaki ya zauna a Nu'man shine wannan kwarin lama rashifat shine wannan daga rashfu ne rashafa ma'ana ya tsotsa lama rashifat da aswakin bai tsotsi sagara wushirya muhannadi na ‘yan mata ba, wannan a muhannadin nan, muhannadi ‘yan mata, amma abin da ake nufi da nahadu shine kamar tudu, ana cewa in kaji an ce muhannad mana ‘yan mata budurwa, saboda muhannadin da tudun nan da ke kirjinsu shine muhannadi. in balarabe aka danganta muhannad zuwa ga budurwa to ya san budurwa ce wacce nonuwanta ba su zube ba muhannad din shine kamar wannan tudun nonon da ke kirjin mace shine muhannadi tudun nonon da ke gaban mace wannan tudun shine ake kiransa nahadu eh nahadu balarabe da ka ce nahadu to ya san tudu ne amma irin na nono na mace to da an danganta muhannad zuwa ga mace to ana nufin budurwa ce yarinya ce wanda nonuwanta ma a tsaye-tsaye suke ko zubewa ba su yi ba. Shi ne ce, to da asuwaki ya zauna inda yake da bai tsotso shiryar irin waɗannan ‘yan matan ba. ولو استقر الدر في أصدافه ما حل ما حل حليا للغزال الأجيد ولو استقر الدر ولو استقر الدر الدر لؤلؤي ولو استقر da ya zauna fi afdafihi a cikin kwansansa ma halla haliyan ma halla da bai sauka ba haliyan a matsayinsa na kayan ado lil gazali ga ‘yan mata kyawawa al'ajiyadi masu kyawawan wuya. To kaga har yanzu dai yana gaya maka malam Nasiru ko in ce shi Abul Hassan Yusi yana gaya maka cewa a matsayinka na mai nema to zama bai kama ka ba. Da zama bai kama ka ba. Shine walawis taqarrar durru da lu'ul'i ya zauna fi asdabihi a cikin kwansansa. idan aka tono aka ɗauko lu'ulu'i ko a cikin kogi ko aka turo tono shi a ƙasa duk wani kayan ado da ake tono shi a ƙasa lokacin da aka tono shi za ga akwai datti dewa a jikinsa datti dewa a jikinsa sai an wawwanke an goggoge an fidda wannan abu za ga inda aka tono za ga ya dubu dubu da shi sai an goggoge an wanke tukun ya fito a cikin wannan ɗinsa to da a ce lu'ulu'i ya zauna fi asdafi a cikin kwansansa bai fito ba yana cikin ƙasa ko yana ƙarƙashin ƙasa bai fito daga inda yake ba to ma hallada bai sauka ba halin a matsayinsa na kayan ado yana can waye ma ya san da zamansa yana cikin daski yana cikin ruwa to da bai fito daga inda yake ba ma halla halyan da bai zauna a matsayinsa na kayan ado ba lil gazali ga 'yan mata kyawawa al'ajiyadi wadda suke masu dogayen wuya shine ajiyadi laraba suna cewa mace daida'u ma'ana mace ne dogon wuya to laraba suna siffanta mace mata masu kyau da mata masu dogon wuya eh lil gazal al ajiyadi ga kyawawan yan mata masu dogon wuya wallai su lawaje dal farisa tarabidan fil ghil lam yaqtul hazirata musidi har yanzu yana gaya maka cewa fa zama bai kama ka ba ya kai dan uwa wallai su kaga zaki kaga dai duk karfin ka ba kai zaki ba ko to wallai su zaki lawaje dal farisata da zai samu abun farauta shine farisa abun farauta abun da zai ci rabidan yana durkushe filgili a cikin duhuwarsa lam ya da bai kutsa ba hazirata shinge musidi da aka kulle shi to kaga dai duk karfin ka ba kai zaki ba ko to zaki ma in yana neman abinci fitowa yake ya farauta yaya kuma kai da kake so kai karatu zaka zauna a gida kullum kana muna son karatu nan muna son karatu malam fito kai tukun nan aka san kana nema walle su zaki lawaje da farisata da zai samu dabbar farautar da zai ci rabiban yana durkushe in an ce rabiban durkuso idan mai harbi zai yi harbi da kibiya ba yana durkusawa ba gwiwar sa ɗaya tana ƙasa ya kafa ɗaya a ƙasa ɗaya kuma ya dogara to shine rabiran sojoji in za su yi harbi ko ana koya musu harbi ba ana wani irin durkuso ba a durkusa kafa ɗaya a ƙasa gwiwa ɗaya tana ƙasa ɗaya an wara ɗaya to wannan shine rabiran rababa in an ce rababa ma'ana ya durkusa amma irin durkuso kamar na harbi to da zaki kawai durkusawa yayi yayi kwanto a cikin duhuwarsa ya ce sai abin farautar ya zo har duhuwarsa tukun zai ci shi ne walle su shi zaki lawaje dal farisata da zai samu dabbar farauta rabidan yana mai turkuso a cikin duhuwarsa ya durkusa kawai yana jira sai ta zo zai ci filgili a cikin dabbar a cikin duhuwarsa shine alghil lam yagatul lam yagatal da zakin bai kutsa ba shine lam ya gatal da bai kutsa ba hazira ta shinge musudi da aka da aka rufe shi in ya duba ya duba bai samu ba ko wani shingen ma da aka rufe sai ya kutsa ya tsallaka ya shiga ya je ciro ya je ya je nemo abin da zai nemo to da zaki zai samu a gidansa da ba zai fito ba shi ma so saboda kai ma ba za ka samu ba ka tashi ka nema walawil fata yulfi bima awa hulmuna ma ja ma ja wazad darban ru'ul qaisir radih walawil fata da a ce saurayi ko ka ce mutum yulfi zai sami ma'awa hulmuna e yulfil muna zai samu abin da yake nema bi ma'awahu a gurin zamansa ba tare da ya fito ya tafi wani gari nema ba walawil fata da a ce saurayi yulfil muna zai samu abin da yake nema bi ma'awahu a gurin da yake zaune a ce inda yake zaune a nan zai samu duk abin da yake nema imru'ul qaisar radi imru'ul qaisi mutumin da ake kiransa imru'ul qaisi arradi wanda ya mutu ma jawaza darba da bai tsallaka iyakar kasa da kasa ba shine darba shine iyakar kasa da kasa lokacin da imru'ul qais aka kashe masa babansa ya zo yana ta kokarin daukan fansa ai ya tafi wajen sarkin rum cewa ya taimake shi da sojoji da zai zo ya yaƙi ya kwaci ya ya ɗauki fansar abin da aka yi babansa a lokacin da ya je wajen sarkin rum aka ba shi wannan lokacin da yake tafiya ya tafi da wani abokinsa shi wannan abokin nasa ya saba duk wani abin da suke yi a cikin gida suke yi sai gashi kuma an zo da shi yadda an ma fita a ƙasarsu gaba ɗaya ka san mutane da yawa sun saba ta'addanci da abubuwa na rashin mutunci ko rashin kunya amma fa a gida suke yi yanzu tacaccen ɗan iska na garinsu sai ka ɗauki shi ka kai shi Legas yaya kake gani ai ƙaramin yaro ne zai rika kwaɗa masa mari yana ba shi haƙuri to shi wannan ɗan uwan Imru Alkais ya saba duk iskancin da yake abokin Imru Alkais ya saba duk iskancin da yake a gida yake yi ya ga an je an yi tafiya an yi tafiya har kasar tasu ma an ma fita a cikin kasar an shiga wata kasar daban kawai sai kama kuka kaga ashe gaba ma da gaban ta kenan shine anan kukan da ya kama sai Imrul Qais yake ce masa baka yake cewa baka sahibi lamma la abdur badunahu wa aikana anna lahiqana bi qaisara fa qultu lahu la tabki ainuka inna la hawla mulkan aw namutu fa na'zira saboda haka Imrul Qais ya yi tafiya mai nisa wajen neman bukatarsa. To abin da yake gaya maka wala wilfata da a ce saurayi yulfi yulfilmuna zai samu abin da yake buri bi ma'awafa a gurin zamansa ba tare da ya tafi kowane gari ba. Ma imru'ul qaisul radi imru'ul qais wanda ya zanto matacce wanda ya mutu ya halaka ma jawaza darba da bai tsallaka iyakar kasa da kasa ba. Kaga ko yanzu duk gatarka duk ɗaukakar ka yanzu baka yi saka kai imamul kaisu ba shi ma da yake neman bukatar su ba ma garin su ba kasar su ma sai da ya bari to ya kai kuma me so kai kai karatu hatta taqarra min ali qaisar sharbatan naqat hashahu fa ba ta gaira muwassadi hatta taqa hatta hatta taqa min ali qaisara sharbatan naqat hashahu fa ba ta gaira muwassadi hatta har sai da is taƙa aka shayar da imru'ul qaisi sharbatan wani abin sha min ali qaisara daga mutanen qaisar naqat hashahu wanda ta yayyanke kayan cikinsa fabata sai ga imru'ul qaisi ya mutu fabata sai ga shi ya waye gari gaira muwassadi ko fulo babu sarki guda sai gashi yana kwanciya ƙasa ko fulo babu shine walan ma hattastaka min ali kaisar sharbatan har sai da aka shayar da shi wani abin sha daga ali kaisara sunan mutanen da yake sharbatan wani abin sha na ka'at hashahu da ta tsintsinke masa kayan cikinsa kabata sai gashi ya waye gari gaira muwassali ko fulo babu a kansa sarki guda yana kwance akan kasa saboda ya zama neman bukatarsa eh amma dai wannan din ba abin shan suka bashi ba yayi faɗe shi ne a matsayin waka guba suka sa masa a riga ya sa ta yayyanke masa jiki to wannan duka duka yana gaya maka cewa sai an tashi yace walama tajashshama fil bahari shada'idan sayful yaqta'aha matal mutamarridi walama tajashshama fil bahari shada'idan sayful yaqta'aha matal mutamarridi har yanzu yana gaya maka da a ce saurayi walawil fata har yanzu wannan walawil fata din tana aiki walawil fata yulfi bima awahul muna da saurayi zai samu abin da yake nema a gidansu a zaune a inda yake lama wa lama saifun mutumin da ake kiransa saifu bin ziyazan wani babban mayaƙi ne da aka yi sarki saifu bin ziyazan shine sai ka ce walama da saifu saifun mutumin da ake kiransa saifu bin ziyazan walama ta jashama da bai kutsa ba shada'idan cikin tsanance-tsanance fil bihari a cikin koguna na yaƙi in kana neman ɗaukaka shi wannan saifu bin ziyazan yana daga cikin mutanen da suka ɗaukaka to shi ma da a ce mutum zai iya samun abin da yake nema a zaune wala ma ta gashama da shi wannan saifin din da bai kutsa ba shada'idan cikin tsanance tsanance na na jindinar yaki fil bihari a cikin koguna li yaqda hamatal mutamarridi domin ya yanke hamata ƙwallon kan almutamarridi mutanen da suka yi ɗagawa mutanen da suka suka ƙi sallama ba su bi da bai je yana yakas yana sassare musu kai ba da a ce za a samu abin da ake so a zaune shi ma tashi ya nema hatta qaral girba na garba muhannadin wa anaka fi arsatihim bin nuhadi wala ma tajashama hatta qaral girbana garba muhannadin wa anaka fi arsatihim bin nuhadi hatta qaral girbana har shi sai da shi wannan saifun din qaral girbana ya ciyar da hankaki amma karaɗin nan kamar na abinci ne na kamar abincin bako hatta karal girbana har sai da ya ciyar da hankaki ashe eh hatta karal girbana har sai da ya ciyar da hankaki eh hatta karal girbana ko ka ce garba muhannadin tafabi kirar hindu eh to hatta karal girbana har sai da ya ciyar da hankaki garba muhannadin da takobin sakirar hindu ma'ana sai da aka yi yaƙi ya kakkashe mutane ya zubar da su a cikin daji kaga hankaki ne za su su ta cin naman kenan shine hatta karal girbana har sai da ya ciyar da hankaki abinci garba muhannadin da takobin sakirar hindu wa'anaka kuma ya durƙusar fi arsatihim a farfajiyarsu bin nuhadi da masu kuka sai da ya aiki. E, shi ne hatta tsaral girbana har sai da ya ciyar da hankaki a garba muhannadin da takwabin sakirar hindu wa anaka ya durkusar bin nuhadi da masu kuka fi a rasa ta yin farfajiyar gidansu sai da je yaƙi mutane kenan domin ɗaukaka ta tabbata. Saboda haka abin da yake nuna maka anan cewa sai an tashi kuma mu ma sai mu ce da a ce da a ce faira shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu za ta shiga ko ina shehu Ibrahim yana zaune a gida da shehu Ibrahim bai zo Najeriya ba yanzu duk wannan ci gaban da kake gani na ci gaban nan na addini da hasken da muka samu a kasar mu nan da Afirka da sauran duniya duka albarkacin yawon da shehu Ibrahim ne yayi shehu Ibrahim sai da ya zo Najeriya ya zo jihohi ma dewa a Najeriya saboda ni saboda wannan ci gaban da muka samu a addini mu samu saboda tajdidin da ake so a yi na addini da an zauna guri guda da bai yiwu ba shehu ibrahim bai ce ni waliyi ba ne bari in zauna a gida ne addu'a kowa ya zo ya samu inda yake a sai ya tashi ya zaga to mu ma sai mu kara da wannan kenan wala ma kadat fi kulli fajjin dummarin kusil likairil alami na muhammadi صلى عليه الله ما نم السبا ببحار مطلول الرياض موردي ولما كدت من كل فج دمر كوس لكير العالمين محمد صلى عليه الله ما نم السبا ببحار مطلول الرياض موردي ولما كدت سيكش كوس دمر كوس إيه سيكش كوس راقبة ما سكر من إيده dummarin masu ɗankwararren ciki, wala ma kadat da ba su gaggawa ba min kulli fajjin a cikin dukkan wata hanya. Likairil alamina zuwa ga fiyayyen talikai Muhammadu shi da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Sallah alaihi lahu Allah ya salati wa annabi ma nan masaba matukar iskar safiya ta yi takada bibihari matsalolin bibihari a fure matlulin wanda aka yi masa yayyafi bi matsalulin riyabi wanda aka yi masa yayyafi a cikin dausayi muwarrabi wanda ruwa yake gangarawa cikinsa shi ne shi ma dai kenan nan kenan da a ce haka ake samun komai a sauri a sauki to ba a yi da ba a yi tafiya an je madina wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wala ma kadat sai ka ce kusun dummarun kusun raƙuma masu kwarmin ido dummarin masu ɗankwararren ciki wala ma kadat da ba su gaggawa ba min kulli fajjin daga dukkanin wata hanya li kairil alami na muhammadu zuwa ga fiyayyen talaka annabi muhammadu sallallahu alaihi lahu allah ya salati gare shi ma nan masiba matukar iskar safiya ta kaɗa bibihari matsalolin a bibihari bibihari matsalolin bibihari afrin matluli riyabi wanda aka yi wa dausayinsa yayyafi muwarrabi wanda ruwa ke gangarawa ta cikinsa bai da illa maɗiye ya simna zira na suwa wa ya shimna bil yasra cikaddil ajladi yace saboda haka ba da ilmadiya kabar abin hawa taguwa ya simna ta karya ta karereya zirrana suwa tsakonkwani da suke cikin fako. E, fada ilmadiya, ka bar abin hawanka taguwarka, ya simna ka karereya zirrana tsakonkwani asuwa da suke cikin fako. Waye shimna, ko ka ce waye imna, waye shimna, birya sarati, waye shimna, ka bar su su taka, kaddal ajlabi kundukukin al'ajladi ƙasa mai tauri biliyasarati da kofatunsu, ka bar su su tattaka, e, fada ilmadiya ka bar taguwarka, ya simna ta karere ya zirrana suwa tsakonkwani da suke cikin fako, waya shimna kuma su tattaka kaddal ajladi kundukukin ƙasa mai tsauri biliyasarati da kofutansu. amma anan zirrana yana nufin tsakuwa ne aswa shi ma tsakuwa kawai a hausa ne zaka bambanta amma da zirranu da aswa duka tsakuwa ce a hausa ne sai ka ce zirranu tsakonkwani aswa na fako amma da zirranu da suwa duka tsakonkwani ne waye shimna har yanzu dai har yanzu yana gaya maka cewa saboda wannan magana tana haɗu da bayani waye shimna ka bar su su kalli su kallo billahazati da kallonsu waye shimna ka bar su su hango billahazati da kallonsu kulla mukayyalin dukkanin wata kawalwainiya mukayyalin shine kawalwainiya saboda daga alkayal ne alkayal shine abin da zuciyarka take raya ma to ita ma kawalwainiya tana kama da kayali ne saboda in ka je sai ka ga ba komai waye shimna ka basu fi kallo ko su hango kulla makayyalin dukkanin wata kawalwai ne billa hazata da idanuwansu waye simna ka basu fi alama kulla muballadi dukkanin wata dandababbiyar ƙasa bisafinati da kofatinsu ka batta ta alama wa dandababbiyar ƙasa da kofatinsu waya imna bil malawati aima bi babiha waya umna fi gamarati alin sayadi waya imna ka bar su silin kaya bil malawati waya imna ka bar su su ji kishirwa aima bi babiha aima irin kishirwar bi babiha damaman da suke cikin daji bil malawati a cikin wannan dajin ka bar su su ji kishirwa waya umna ka bar su silin kaya fi gamarati a cikin wutar alin kawaiwainiya sai hadi wacce take mai tsananin zafi ka basu silin kaya a cikin wannan wutar waya zimna min dini sara ma kadu lawahu kulla wakmin liddi ati mukalladi waya zimna ka basu su biya bashi min daini sura daga bashin tafiyar dare ma kadu lawahu wanda kulla wakmin dukkanin wani mutum mai nauyin jiki kada lawaku ya nemi wannan bashin liddi'ati saboda da'awar da yayi mukalladi wanda yake mukalladi wanda yake mai zama guri daya eh wallahu a'lam